أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yawa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka Bulughul Maram min adillatil ahkam. Kan mu mance muna sha ɗaya ga al-Muharram hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da tara ga watan takwas miladiya na da biyu. sati da ya gabata mun karanci a cikin wannan littafi babu haddi sarika kuma mun kare wannan babi za mu tashi kan sabon babi babu haddi sharibi wa bayanin muskin shi ma shi ne muka karanta afuwan a sati da ya gabata ko babu haddi sharibi وبيان المسكر زامو تاشكن باب التعزير وحكم الصائم babi wanda yake bayanin at-ta'zir ta'zir ladabtaswa haƙƙi ne misali akan abin da bai kai haddi ba alƙali ko limami ya ladabtar da mutum kuma wannan ya danganci da ijtihadin shi ko ya bulale ko ya sa kaso ko ya ba da tara ko dai ya abin da yake ya gada ya dace daidai da laihi kuma yadda yadda ake maimaita wannan laihi ko da lokaci ana maimaita laihin da aka da hukunci a kan shi in wannan hukunci bai ba sai a ƙara matsawa har ya zamanto an ga wannan laihi an hasa shi wa hukumar sa'il kuma da hukuncin wanda ya zamanto ɗan ta'adda ne wanda yake tarye mutane la Allah ya kwace musu dukiya ko ya kashe su ko ya abin da ya kamata an abi burdatal ansari qala al muallif rahimahullah mala yace an samu wannan hadisi daga abi burda al ansari mutumin madina radiyallahu anhu wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu ya ce ya ji maza Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi na cewa la yujladu fawqa asharata aswati illa fi haddin min hududillah ba a bulale mutum mai laifi fiye da bulala goma sai haddi daga cikin haddodin Allah madaukaki gane ko mutum ne laifi ba a bulale shi shi yadda bulala goma da kuma wani nau'i na ladabtaswa hallau iyana wani hadisi mu tafakun alaihi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa na aisha ta radiyallahu anha an samu wani hadisi daga aisha wadda yarda Allah ta kara tabbata gare ta ummul mu'minin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala tace lalle annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi ce aqilu ذو الحيئات عثراتهم إلا الحدود أقيلوا shine ku karbawa ma'abuta hai'a girma da kwarjini da matsayi asaratihim kurakuransu wanda suka aikata ba ba al'adarsu ba ce ba shine wanda yake da matsayi da kwarjini babba mai matsayi ya aikata wani abun da kuskure ne ba da gangan ba to sai zama to an mai rangwame akan haka nan illal hudud sai abin da ya zama to haddi malamai sun yi magana akan wannan musamman ma shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya yi bayani ya yi tsokaci akan shari'a ta musulunci batta bambanta wani mai matsayi da talaka babi na adalcin musulunci shi yasa ya zo daga hadisi mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce ko da Aisha radiyallahu anha ce ya mazala sallallahu alaihi wasallama ta yi sata da ya yanke mata hannu to amma nan kuma hadisin babu cin karo da wannan hadisi da wancan domin wannan na bayani ne kan abin da ya zamanto ba haddi ba mun gane ko kenan idan ya zamanto abin ba haddi ba akwai wani rangwame musamman ma abin da kuskure ne ba al'adar mutum ba wannan in iya da matsayi sai a mai rangwame akan wannan amma duk abin da ya zamanto haddi ne ya kai iyaka awa mutum haddi to babu sauran a bambanta wani mai matsayi da wanda bai zamanto baya da baya da matsayi mun gane ko قال رواه أبو داود رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي إمام أبو داود إمام البيهقي da Imam an-Nasa'i suka rawaito wannan hadisi nan malam yayi ta'liqi a kalkashin qala sahihun rawahu Abu Dawud wa sahahu Sheikh al-Albani rahimahullah fil silsilati sahiha kalkashin hadisi na 638 قال المؤلف رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال an samu wannan hadisi daga Ali da Abi Talib wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ce ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته وديته أخرجه البخاري وأن حديث موقوفي أكان علي بن أبي طالب وأن يرضى الله تكار تبتا قرشي كتوا بن تبس عيداوا ونمتن حدي با daga haddodi ya mutu kuma in ji wani damuwa a raina kan ya mutu na mai haddi har ya mutu illa sharib al-khamr sai wanda ya zama to ma'abuta shan giya ne mashayin giya wannan idan na tsaida mai haddi har ya mutu to ina jin damuwa a zuciyata fa innahu law mata yace da dai a ce ya mutu idan na mai haddi wadaitu to da sai na biya diye shi in gane ko أخرجه البخاري إمام البخاري يفتد ولا حديث هذا حديث ne mawqufi ba idan gana shi bai zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa an sa'id bin zaid radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga sa'id dan zaid wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kale qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira ya Allah da mun ce shi kara tabbata gare shi ce man kutila duna malihi fa huwa shahid duk mutumin da aka kashe shi saboda kare duke shi to wannan ya mutu shahidi shi kuma wanda aka kashe a lokacin da mai kare dukiya ya yi kuskure ya kashe shi kuma jinin shi ya zama hadar bai da diya amma da sharaɗin bai ya kashe shi ba mun gane ko a matsayin kare kai har ya kai ga wajen kare kan shi ya zamanto ya kashe wannan wannan baya da baya da jinin shi banza da ya kashe banza to sai dai kuma wannan hadisi ba iya nihin ba idan barawo ya je ya yi sata an ce kai ya barawo mutane su hutu su da makamai su kashe shi ba haka ake nihi ba gane ko domin irin wannan ɗaukar doka duk da cewa sakaci ne na hukuma ko na alƙalai da barawo zai sata da wanda ya kamata a tsaida shi sai a wayi gari ka gan shi iya yawo amma duk da wannan sakaci da aka yi bai kai ba matsayin mutum dalilin sata a kashe shi mun ga hukumci na sata me ake yi yanke hannu shi ma da sharaɗin in ya kai rubu dinar ko kenan kashewa bai kai ba sata ba a mata hukuncin kisa sata hukuncinta yanke hannu idan kuskure ne babba mutum ya kashe rai saboda ta yi sata musamman ma satar da bata kai ta kawo ba amma idan mutum makami ya ɗauka to wannan dama an san cewa ga manhoshi la'alla ya je da niyyar kashewa mun gane ko قال وأخرجه الأربعة أصحاب رواه الأربعة وصححه الترمذي أصحاب السنن وداود suka fitar da shi imamun nasai da imamun tirmidhi da abu daud da ibn majah suka fitar da wannan hadisi imamun tirmidhi ya ce hadisi ne ingantacce kuma malam ya yi taliki a kan cayi sahihu wa kad taqaddama wannan hadisi dama ya riga ya gabata wa ana abdullahi bin khabbab radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abdullahi da khabbab wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi college sami'tu abi yaqul naji mahaifina na cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi na cewa takunu fitanun fa yakunu fiha abdullahi al-maktul fakun fiha abdullahi al-maktula wala takun al-qatil yace da sannu zamani zai zo wanda fitina za ta kasance fitin tudu kamar irin wannan zamani namu tun sakit bai san hawa bai san sabka ba a zo a kashe shi da za ka tambayi wanda ya kisa don mi ya yi kisan wannan shi ma bai sani domin haya aka doko shi gane ko kama abubuwan da suke abkuwa na al'amarin boko haram al'amarin wannan wanda suke tunkahon shari'a ta musulunci da abin da ya kamata su ma da za a ce don me za ku kashe bu sani ba kawai haya ce aka ɗauko su a ba su dukiya su yi su kashe to shi ne manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce da sannu za fitintunu za su kasance fakun fiha abdullahi maktula ka kasance kai bawan Allah ne wanda aka kashe wala takun alqatil kaka kasance kai ne mai kisa gane ko domin idan aka kashe ka gobe kiyama kana da haƙƙin jininka amma kai kai kisa to gobe kiyama masu haƙƙin jini akan ka suke za su dauka da duk irin rigimar da za a yi kai zamanto kai dai kisa za kashewa za ka zamanto kuma kisan ne kai za a kashe sai zamanto ka huta akhrajahu bin abi خيثمة ابن أبي خيثمة يفتد شيء والدار قطني ده إمام الدار قطني رحمهم الله وأخرجه أحمد ونحوه عن خالد بن عرفطة haka imam ahmad ya fitar da kwatancin wannan hadisi daga khalid dan urtufa kuma hadisi ne wanda imam al-albani ya ingantar da shi a cikin irwal ghalid kalkashin hadisi na lamba 2451 na'am قال المؤلف رحمه الله كتاب الجهاد malam yace bangare na jihad malam yayi taliki akan wannan قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله شيخ عبد الرحمن دم بسام عبد الله دم عبد الرحمن دم بسام wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi al jihad yanzu ya so ya bamu ma'anar jihadi الجهاد بكسر الجيم أصله لغة المشقة جهادي ديوا جيم كسرة وصل كسر أصل شاء اللغة تلاربتي المشقة وحلا يقال جاهدت جهادا أي بلغت المشقة ناي جهادي جهادي نا كي mutuƙa a matsala a mashakka tsanani kenan tsanani ya kai mutuƙa ya kai mu mutuƙa wa shar'an a shar'ance bazalul juhdi fi qitalil kuffar wal bugha shine zuba jan kokari a cikin yaƙin yaƙar kafirai da wanda suka zamanto 'yan ta'adda ne wanda za su yi ta'addanci wa qutta'it turq da wanda 'yan tarye hanya wanda za su tarye hanya mutane su su musu kwace su kashe su su kwace dukiyarsu wa mashru'iyyatuhu bil kitabi was sunna shar'an tashi wannan ya kasance a cikin alqur'ani ne da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina yanzu anan akwai galiban mu jihadi abinda muka san shi menene yakin kafirai ko dan sai zaman to 'yan ta'adda da 'yan tarye hanya sun shiga ciki wa mashru'iyatuhu bil kitab was sunnati wal ijma' shar'an ta jihadi yazo ya kasance ne da alqur'ani mai girma sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tabbatattu ingantattu wal ijma' da haduwar ra'ayin malamai na musulunci وقد تكاثرت النصوص في الأمر به نصوصي ما سيوا سن يويتا أتكين أمرني دي جهاد والحث علي دزاز هوا أكنش والترغيب فيه da kwaɗaitar su a cikin shi sabanin wannan zamani yanzu turawa ne ma suke a cikin alkur'ani dukkan abin da ya zama to littattafai ne na musulunci kalma ta jihadi a shahid ka ambace ta kullum tukuru suke sun mance su jihadinsu kullum kuma jihadin cikin jihadinsu sai dai jihadi ne na zalunci ba na musulunci ba domin kullum tunani suke su kashe wata al'umma ko su haɗa wata al'umma faɗa yadda za a samu dama a mamaye dukiyarta ko a rage adadinta amma kuma duk da haka da su ba sa cewa wannan ɓanna ce ka duba ka ga ƙasashen manyan ƙasashe kashe-kashen da suke a cikin ƙasashe na musulmi da wasu ƙasashe da miliyoyi ne za a kashe a lokaci guda amma kuma duk da haka nan ba sa ga wannan laihi ne amma sai abin da musulunci ya yi umarni da shi shi ma da sharar musulunci na umarni da jihadi ne akan haƙƙi na Allah ba kan haƙƙin mutum ba gane ko musulunci baya jihadi baya umarni da jihadi saboda a samu dukiya saboda an taka haƙƙi na Allah قال والخذ والترغيب فيه وهو فرض كفاية جهادي فرلي ne na kifaya farali kifaya shine abinda tilas ne ayi amma kuma ba ga kowa ba idan wata al'umma wadda ta isa ta tsaya akan aikata shi to zunubin ya tsaya akan sauran al'umma wanda ba su ba kun gane ko wannan shine ake cewa fardu kifaya na'am qala idza qama bihi man yakfi idan wasu wanda suka wadatu suka tsaya da shi saqata anil baqi ai zunubi ya saraya akan sauran da basu aikata ba basu ba wa illa asimu jami'an in ba haka ba to gaba ɗayan su sun yi zunubi ma al ilmi wal qudra tare da ilimi da ikon yi tare da ilimin jihadin cewa lalle ya tsaya sannan kuma suna da ikon yi ba su yi ba to wannan su gaba ɗaya su cin yi sabo illa fi thalathati mawadi nam sai kuma a cikin wurare guda uku fa yakunu fardu aini sai kasance farali ne na aini farali na aini shine faralin da wani bayya iya sabkewa wani kowa akan shi wajibi ne tsaya kai misali sallah wani bakka cewa wane yayi sallah ne sallah ta sauka kenan ko haka azumi bakka cewa mutun da ran shi da lahiyar shi kace dan wane yayi azumi a ya sauke ma azumin da ne a a farli ne aini aw al awwal wuri na farko shine idza taqabala al fariqani lokacin da bangarori guda biyu suka gamu wannan bangare ne na musulmi mummune wancan bangare ne na kafirai an kwatse to nan fa babu zancen ai sakaci kowa wajibi ne ya tsaya ya kare kanshi ya kare addinin musulunci fa ta'ayyana sai zamanto tilas ne anan ya harmul insiraf haramun ne mutum ya tsere a wannan matsayi asani fuska ta biyu idan nazala al'aduwul balada wa hasaraha a lokacin da miƙiyi ya shigo gari kuma ya kewaye wannan gari ya yi danga ya kewaye ta ya mamaye wannan gari na musulunci ta ayyana mukawamato to a wannan maƙiyi wa dole ne a zo a yi gwagwarmaya da shi a fuskance shi nan ma babu wane da wane duk mai iko wanda zai iya yi to ya zama tilis ne ta shekare gari a salisu abu na uku idan izastanfara al'imamun nasa istinfaran amman a lokacin da shugaba ya yi umarni mutane gaba ɗaya a tashi ayyaki ya zaburar da su au khassa wahidan bi'aini ko kuma yace wane tashi kaje kai jihad da tilistar da ya kama sunan wane wane tashi kai ma wane tashi ya nuna mutane li qaulihi ta'ala dalilin fada Allah madaukaki da yace ya ayyuhallazina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard ya ku wanda kuka yi imani menene ya same ku a lokacin da aka ce muku ku zabura domin ku haɓakar da addinin Allah maɗaukaki istaqaltum sai zamanto kun yi rauni kun kasa zabura kun kasa tashi ilal ard nan kamar ƙasa ta ja ku ta sanar da wali qaulihi sallallahu alaihi wa sallama haka dalilin fada annabi wanda tsira ya Allah da mace su kar tabbata garshe ce wa idastumfirtum famfiro idan an zabarar da ku to ku zabara qala ulama malamai suka ce wa yutlaqu al-jihadu ala mujahadati an-nafs wash-shaytan wal-fasad wal-fusaq hakana ana sakin jihadi ana nihin gwagwarmaya da rai da kai mutum ya yaki kanshi ya yaki kanshi game da aikata abiban da Allah madaukaki ya haramta ya yaƙi kanshi saboda sakaci da abin da Allah da manzo suka yi umarni a kanshi to wannan ma ana ce mishi jihadi shi yasa salaf suke cewa an sun je yaƙi su ce mun dawo daga ƙaramin yaƙi mun komo kan babban yaƙi domin yaƙi na zuciya ka yaƙi kanka daga ka tsaye da kanka akan shari'a ta Allah madaukaki to wannan shi ma babban jihadi ne ka yi gwagwarmaya da shaidan kuma kai gwagwarmaya da fasikanci fasikai ba amma mujahadatun nafs game da jihadin kai karan kai fa'ala ta'allamu umuruddin ya kasance akan neman sanin al'amur ilimin al'umur al'amura na addini dole ne mutum a matsayin shi musulmi ya san menene yake a cikin addinin shi ya san addinin shi da dalili da hujja da ilimi duk abin da zai kai shi akan jahilci domin Allah bai gina addinin musulunci ba akan jahilci sun ma'ala al'amal biha sannan idan mutum ya san al'amurra na addini ya ilmantu kuma ya aiki da ita domin ba ilimin ba ne munuha aiki idan ka yi ilimi idan ka yi ilimi babu aiki da shi to ya zamanto kamar ma ba ka yi ba domin munuha da ilimi shi ne aiki da shi kuma a lokacin nan ne ake samun amfanin shi na duniya da lahira. Zubin misali, agalabin ilimin da ake koya mana ilimi ne na nazari, na kawai a ɗauke shi a ƙwalwa, ko ba ilimi ba ne na aikace. Yanzu ilimin da muka kwasa a ƙwalwa inda a aikace ke wallahi da ci gaba. sai zamanto galiban kawai ilimi ne wanda kawai na karatu ne a karanta kawai a bari a kwalluwa ba a ganin shi a aikace to shi yasa kuma ci gaba zai wahala to haka haka a cikin dukkan haka addini dan ka karanta ilimi ba kai aiki da shi ba ba a ga tasirin shi ba to wannan ilimi baya da amfani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman tsarin Allah madaukaki daga ilimin da baya da amfani na'am sun ma'ala ta'alimiha bayan ka ilmantu ka yi aiki da shi hallauna daga jihadi da kai ka karantas da wani ka ilmantar da wani kai ya zamanto iliminka kai kawai daga kai sai kai addinin musulunci bai san rowa ilimi ba ilimi a musulunci na kowa ne idan ka yi shi wajibi ne ka yada shi ka karantar da al'umma ba ilimi ba ne ba na likitanci wanda sai wane yake da yancin maganin wannan shi ne ya kirkiro shi shi ke da yancin ya yi shi a wa amma mujahadatu shaitan game da gwagwarmaya da shaitan fa'ala daf'i ma ya'ti bihi min shubahat na kasancewa ne a gwalgwadan ture abin da yake zowa da shi na shubaha shaitan ya zo ya sama shubha anya wannan addinin fa addini ne na kirki anya kafiran nan da suke cewa kaza kaza ba sun yi gaskiya ba anya yan tafarki kaza abin da suke faɗi ba kaza ba gaskiya bane ya sanya ma shubha kai ta bugun tunani wanda ya saba wa shari'a wa ma yuzayyinuhu min ash-shahawat da abinda hallau shedan yake kawatawa mutun na shawuri shawa ta neman dukiya da kowace hanya shawa ta mulki neman duki da kowace hanya shawa ta biyan bukata ta mata da kowace hanya ya sanyawa mutun gurace gurace wanda ya zamanto ba tafarki bane ba mai kake wa amma mujahadatul kuffari fa taqaw bil yad واللسان والمال والبدن shi kuma gwagwarmaya da kafirai jihadi da kafirai na kasancewa ne da hannu takobi ko bindiga ko bomb da yanzu ba zamanin bindiga ba ne ba abin ya wuce bindiga bindigan ma ba ta halba ruga ba ta zamani wadda kana ɗaki za ka halba wallisan da halshe shi kuma wannan mai da martani da abin da suka yi kuma da kira da salon kira da za a kira su zuwa zuwa musulunci wal mal da dukiya ba ma kama wannan zamani zaki yanzu na zamani sai da dukiya sai kira da makami makami wannan ko baya samuwa sai da dukiya wal badan kuma da jiki bayan ka ba da dukiya in ba ka tashi ka zabura a yi da kai in babu kuma ka ba da dukiya wa amma mujahadatul fusaq gwagwarmaya da fasikai fabiliyad wannan tana kasancewa da hannu ne thumma lisan sannan halshe thumma bil qalb sannan da zuciya da halshe da hannu manzala sallallahu alaihi wasallam sai da ya ambaci wannan mataki guda uku cikin hadisi من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان wanda ya ga ɓanna to ya yi ƙoƙarin hana ta da hannun shi in iya da iko wannan kuma ya koma ga masu mulki masu iko a hannu da dukkan wanda Allah maɗaukake ɗora mai kulawa mas'uliya ta wani ɗanka ne ɗan uwanka ne matarka ce ɗan uwan duk wanda ya zama to kana da iko a ƙarƙashin shi to idan ka ga wani mugun abu ba ido za ka same za ka hana shi da hannunka ne da halshe mutumin da ba za ka iya hana shi da hannunka ba ba ka da alaƙa da shi ba ka da wani nauyi a kanka nashi sai nasiha wani don Allah abinda kake abu kaza a kaza kaza bai dace ba Allah ya hana ko kuma wani abin da kake nan sakaci Allah ya umarni da shi don Allah kai kaza kai kaza babu ne na nasiha idan kaga ba hannu ba za ka iya ba saboda baka da iko ka baki ba za ka iya wani ba saboda baka da matsayin ka wani domin wani ko an ce ka je ka bai da siya ba kaji wallahi baka zuwa wani dai ya je kai dai ba kai ba saboda baka da wannan matsayi yanzu me zai kaga abin da ya saban Allah ne Allah ya ki shi kakke abin a zuciyarka to wannan kin abu a zuciya shi kuma wannan mafi raunin imanin mutum ne yanzu kuma al'amarin ya lalace malam fasikanci karara ya zama kamar ado ne mutane ko kyama abin ba sa yi kawai abin ya zama jini ya zama jiki Allah musta'an sai mu tsaya a nan lokaci yayi abin da muka ware daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullah ah idza taqabala al fariqan ta'ayyana yahrumu al israf idan bangare guda biyu suka fuskanci juna za a yi yaki bangare na muminai bangare na kafirai a wannan matsayi ba a zancen wani jihadi bai zanto wajibi a kai sai tsoho ko yaro ko kuma mace ma duk wanda yake da iko wannan babu dama a wannan wuri ya zare ya tahe shi ya zama tilas